نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 21 da wata na watan sha'aban hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 13 da wata na uku watan maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u waddawa wanda suke kira aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wallafar abu abdullah muhammad bin abi bakar bin ayyub al-ma'ruf ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan yau za mu tashi darasi na tara a halka ta tara insha Allah wanda a satin da ya gabata mun ɗauko wata matsala ta alaƙar addu'a da ƙaddara wadda malam ya kawo alaƙar addu'a da kuma ƙaddara wanda wasu suna ganin addu'a ba abin da za ta yi wa ƙaddara idan har Allah ya riga ya zartar da al'amarinsa. Malam yake cewa وتكايس بعضهم وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب, يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في, مطلوب في المطلوب بوجه ما مالت وتكايس بعضهم وصدق تكم متاني تكايس سكي دبارا كوكة سكي وايو الكيس وانديك دوايو وانديك دبارا شيني مالر الكيس kamar da ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wanda yake wayayye wanda yake da dubara shine wanda ya aikata watan nagartaccen aiki yayi aikin kwarai da abinda zai zo bayan mutuwa shi da malace wata kayasa ba'duhum wasu daga cikin mutane masu dubara suka yi dubara su suka ce al-ishtighalu bid-du'a shagaltuwa da addu'a mutun ya shagalta da roƙon Allah subhanahu wataala min babi ta'abbudil mahd wannan na daga cikin babi na bautar Allah tsantsar bauta ai bai da alaka da sababi shagaltuwa mutun ya shagalta ya ta roƙon Allah subhanahu wataala wannan ibada ce mai zaman kanta tsantsar ibada yusibullah alaihi da alaihi da'i ubangi subhanahu wataala yake bayyana wanda yayi addu'ar lada su suna ganin babu alaka tsakanin abinda Allah ya kaddara da kuma addu'a addu'a ba ta da tasiri idan mutun yayi ta akan jayo wani abu na alkhairi ko kuma tun kudi wani abu na shari tunda Allah subhanahu wataala ya kaddara maka al'amarin to ba yadda zaka yi kasancewa ita addu'a matsayin ta na ibada ne domin da suka ce babu addu'a sun tsare ta ayar alqur'ani mai girma da Allah yake cewa innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to kaga in suka ce babu ibada to sun ƙaryata ayata ta alqur'ani kuma ƙaryata ayata alqur'ani me hukunci sa kafirci ne wannan yasa su suka yi dubara shi yasa malai ya kira su da masu dubara suka ce a'a ita addu'a kawai abace wanda in kai zaka samu lada kamar da kasa in kai sallah zaka samu lada amma ita addu'ar bata da alaka wajen Allah ya baka abin da kake nema ko kuma Allah ya tunkude ka da abin da kake so a kare ka da shi malike cewa min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma sai da ita addu'ar bata da ai tasiri tasiri wajen neman abin da mutum yake nema ba ta da tasiri su a wannan zancen nasu wannan kuma mun kawo zancen masu irin wannan a irin wannan aqida wanda an same su a kasar Misra wanda sun yi iddia'in kamar mutum ya je yayi aiki a kace zaka yi sana'a kamar zugun su kafirci ne saboda baka yarda ba Allah zai maka baka da lafiya ka sha magani suna ganin kafirci ne da makamancin wannan wanda suna da dubara kware daga sai akwai hila tare da su wani lokaci akwai wasu daga cikin su wanda suke fita wajen motsa jiki to in suka ga ga wasu sun taho sai su su shige cikin bargo saboda kada a gano cewa su ba suna motsa jiki don saboda ƙara kariyar lafiya a ce su ma sun kafirci abun ne duka shirme ne ba a kunci shari'ar musulunci bane kuma da ce wala farqa inda hadal kayyis ba bambanci gun wajen wanda ke da wannan dubarar بين الدعاء وبين الامساك عنه بالقلب واللسان في تاثير في التاثير في حصول المطلوب babu bambanci tsakanin mutun yayi addu'a da ma mutun ya kama kansa bai roki Allah subhanahu wataala ba ya bar abun a zuciyarsa ko kuma a halshensa saboda abun baya tasiri wajen samuwar a wajen samuwar abun da yake nema baya da alaka babu alaka haka ko yayi addu'a to abinda Allah ya rubuta masa zai same sa ko bai yi addu'a ba abinda Allah ya ce zai kare sa zai kare sa daga gare sa kaga kenan a gunsu babu bukatar mutun yayi yayi addu'a wanda ya ci karo da zahirin alqur'ani mai girma a kamar suna su suban mata tsakanin abinda ya shahi as-sabab wal musabbab wanda kuma wannan zahirin qur'ani ya karantar da akwai ilaka kusan fiyahuri dubu a qur'ani mai girma da Allah yake danganta sakamako da aikin sa wanda su sun sun abin nan sun nisantar da abin nan samuwar sababi da kuma abin da mutum zashi na sababin suna ganin kawai in mutum bai da lafiya ba sai an an kai shi likita ba kawai in Allah ya rubuta zai warke ko zai samu lafiya ya sha magani ko bai sha magani ba wanda a fahimtar ahlus sunna wal jamaa wanda shi ra'ayi mafi daidai shine shi shan maganin ba shi bane ke kawo lafiya amma al-akhdh bil asbab ne yadda kasan zuwa kasuwa ba shi ke sa mutun ya samu kudi ba hanya ce ta samun kuɗi kaga shi ma shan magani wato hanya ce ta samu ta samu waraka haka zuwa makaranta hanya ta samu mi ta samu mutun yayi yayi karatu ya samu ilimi ko wartibatu du'a indahum bihi kirtibatu sukut wala farq alaqar addu'a a wajen su to kamar alaqar ayin shuru ne mutum ba bi ma roko ba babu bambanci da kai shuru da ka fada duka a wajen su wasu daya uban su daya ko ka roki Allah to in Allah bai kaddara maka ka samu wannan abu ba dan ba za ka samu ba sannan kuma ko baka roki Allah subhanahu wataala ba in Allah ya rubuta cewa zaka samu to zaka samu wannan abun wanda ya ci karo da alqur'ani mai girma eh Allah ne ya ce ka misalin ka kamar abinci kamar muka buga misali a satin da gabata Allah ya rubuta zaka koshi amma ba yadda za a yi mutun ya koshi sai yami sai ya ci abinci kamar da ka san ba yadda za a yi daga cikin daki ka samu kudi sai ka fi zo kami kai kasuwanci daga sabba yadda za a yi ka samu diplom baka lakwai ko zai yi fashiwa sai ka zo kai karatun ko to haka shi kanta al-maqlub abinda mutun yake nema yana da tasiri kwarai in ya hada da addu'a gun sabon biyan bukatar sa a rayuwa suka ce wala farq malace su a gun su babu babbanci wa qalat ta'ifatun ukhra sai wani ta'ifa wata tawaga ta daban kuma tace wanda akiyasu minha wala itafi wa'ancan dubara wanda sun fi wayancan dubara su ba su kore yin addu'ar ba amma mi suka ce suka ce balid du'a'u alamatun mujarridatun nasabaha Allah ta'ala amaratan ala qada'il haja suka ce ita addu'a wata alama ce kawai mujarrada kawai nasabaha Allah da Allah ya sanya ta amaratan ala qada'il haja watan alama da take nuna cewa bukatar ka za a biya kamar a fa'intar su su idan mutum yayi addu'a to alama ce ta abinda yake roko ko kuma abinda ya roka kin damun Allah ya rubuta cewa zai same sa ko kun fahimta ta yadda idan mutum bai roki Allah ba to wannan abin ba zai ba zai samu gare sa ba su suka suna ganin kawai Allah ya sanya addu'a wata alama ce ba sau ba yin addu'an bane ke sanya mutum ya samu abinda Allah ya kaddara masa ko kuma yake jayo abinda baya ba a rubuta a gonsa ba a'a kawai in kaga kai addu'a to dama Allah ya rubuta maka cewa zaka samu wannan abun ne sai kai roki Allah sai ka samu wannan abun amma ba yin addu'an bane ke sanya mutun ya samu ya samu abun da ya roka ina ba ta kun fahimta shi yasa malai ya kira su da akiyasu min haula sun fi wayancin dubara suka ce bali du'a wa alamatun mujarridatun nasabaha Allah subhanahu wa ta'ala amaratan ala qada'il haja cewa addu'a wata alama ce kawai wadda Allah ya sanya ta ta zamanto wani tambari na akan biyan bukata famata waffaqa Allah al'abd famata waffaqa Allah al'abd lid-du'a kana zalika alamatu alamatun lahu wa amaratun ala anna hajatuhu qad qudiyat a duk lokacin da Allah ya datar da bawansa da yin addu'a to wannan wata alama ce wani dalili ne da kina cewa ai bukatarsa an riga an biya masa ko kun bayyana ba san ku kuna gane zancen ba lokacin da mutun ya roki Allah subhanahu wataala ka roki Allah akan ya ya cire maka wata damuwarka to daman Allah subhanahu wataala ya sanya roƙon Allah ne ya kasance alama ce ta cewa ita damuwarka damunta ne Allah ya kaddara za a amshe maka ita a'a su ago su bayin addu'ar bane ke tafe da damuwar bal ita addu'a kaga kana roƙon Allah to kamar Allah ya datar da kai ne da cewa addu'ar ka buƙatar ka a riga an biya maka ita ne kaga ban an samu bambancin ra'ayi da su da wa'ancan suna ganin ba sababa ce alhali ita addu'a sababu ce min min al-asbab eh saboda cikin dalilai da suke jayo amfani kuma su tunkuɗe wa mutum watan cuta a rayuwa suka ce famata waffaqa Allahu al-'abda lid-du'a'i duk lokacin da Allah ya datar da bawa da yin addu'a har mutum ya ga kanka sai yana roƙon Allah to kana zalika yin addu'an nan ya kasance alamatul lahu wata alama ce gare sa wa amaratun kuma alama ce wani tambari ne ala anna hajatahu qad qudiyat akan cewa bukatunsa dai an riga an biya masa wa hadha kama idza ra'aita ghayma haka kamar misalin wannan suka ce misalin idan kaga ghayman girgije aswada wanda yayi baki girgije wanda ya yayi duhu baridan kuma na cike da sanyi fi zamanin shitayi kuma wannan girgijen mai duhu a lokacin sanyi mai sanyi sannan kuma a cikin zamanin sanyi suka ce fa inna zalika dalilun wa alamatu ala annahu yumtir wannan dalili ne kuma alama ce da ke nuna maka cewa wannan girgije zai ruwa idan aka samu girgije a zamanin sanyi kuma yayi baki sannan kuma yake da sanyi shi kansa to alama cewa wannan girgije za yayi za yayi ruwa kaga su a gunsu kawai wannan alama ce ba ba dalili bane na na yin ruwa alu suka ce wa haka za haka ma hukumu ta'ati ma as-sawab hukuncin yin aikin da'a tare da lada Allah ya kaddara kai sallah in kai sallan akwai lada an rubuta maka lada tare da yin sallar ba yin sallar bane zai saka samu lada so ago su dan kai sallah a'a lokacin da kai sallan aldaman tini Allah ya rubuta cewa zaka samu zaka samu lada ko kun fahimta daga ko kai ko baka yi ba to an dace ne ita sallar ta dace da lokacin da Allah ya rubuta maka samun ladani wannan kaga wata falsafa ce wata philosophy ce wadda masu hankali ba za su lura ba za su dauki wannan abun ba suka ce wal kufur wal ma'asi haka kafircin sabon Allah ma al iqab tare da tare da watan azaba a duk lokacin da mutun yake yin aiki na sabo da kuma kafirci to wannan ba ba sababi bane na ai masa azaba a'a alama ce ta cewa zai za a yi masa azabar ba sababi bane ba yin zunubin bane ke sanya Allah ya maka azaba sai dai a'a yin zunubin ya dace ne da sabon da azabar da Allah ya hukunta zashi maka hukun bayanta kaga wannan akwai sakarci a ciki suka ce hiya amaratun mahda wannan kawai alamomi ne tsantsa li wuqu'i thawabi dan abukuwar samun lada wal iqab da kuma zunubi la annaha asbabul laha cewa ba sababi ne gare ta ba da wannan ba sababi bane suka ce ko sun su alama ce sai suka kawo wani misali suka ce wa haka za indahum al-kasr ma al-intisar inda zaka gane cewa mahaukata ne ba su da hankali al-kasr ma al-intisar suka ce kariya karewa tare da kariya idan mutum ya kare a lokacin da wani abu na karewan ya zo masa to ba karewa ce wai misali idan mutum ya yi akasi da misali sai ya kare to ba yin accident ki bane dalilin yin karewar a'a daman karewar ta zo ne a lokacin da aka rubuta masa zai kare ko kuma ji zancan kaga wannan sakarci ne ko eh suka ce haka wal hariqu ma al ihraq haka kuna tare da cikin wuta tare da konewa idan mutun ya kone misalin wuta ta kama sai mutun ya kone to ba hutar bace ta kuna sa a'a Allah ya rubuta kone wacce tare da wannan hutar ko kun fahimta ba ita wutar bace ta sanya ya kone ko ina ba ta kun bace karatu kuna gane karatu masha Allah suka ce wal izhaqu ma al qatl haka kuma zarewar rayuwa tare da kashewa idan mutun ya mutu ko aka soke sa ko aka yanke sa to ba wannan yankewar bace ta kashe sa a'a kawai wannan mutuwar ta zo ne a lokacin wannan mutuwar ta zo ne a lokacin da kashewar shi ta zo daga wannan kisan yankan da aka yi masa baya kashewa ba sababi bane shi dai kawai an dace yayi dacewa ne da da mutuwarsa sai ya mutu kaga wannan wannan wannan sakarci ne ko mallai ce eh walaysa laysa shay'un min zalika sababan wannan baya da duk wannan bai da alaka idan mutun ya ya huta ta kona shi to abin da suke so su nuna mana cewa wai ba hutar bace ta ta kona sa kawai a'a ita hutar ce ta zamanto tana tare ba dalili bace yanzu duk wanda zai sa hannunsa a cikin wuta me yake kona sa hutar ce ko ba wuta bace to su a gunsu a nasu tunani na mahaukata sai suna ganin kamar a'a ba zafin wutar bane ya kuna ka daman kunar Allah ya riga ya rubuta maka cewa zaka kone to sai aka yi dacewa da wannan wutar sai kuma ka kone ko kun bayyana wannan kaga watan hauka ce tsantsa su suna ganin wuta ba ta da alaka da wannan abun suka ce laysa lahu shay'un min zalika sabu albatta bai da alaka saudi ko daya walar tibat kuma babu alaka bainahu wa bain ma yatarattabu alayhi tsakanin su da abin da yake biyo baya tsakanin misalin kamar cin abinci in kan mutun ya ci ya ci abinci to cin abinci bai da alaka da koshi koshi bai da alaka da cin abinci dan ka ci abinci sai ka ji ka koshi to ba abincin bane yasa ka ba cin bane yasa ka koshi a'a an dace ne an yi sun zo lokaci guda da Allah ya zama za ku shi yanzu kun fahimci falsafa ta su ko idan ka ji kishirwa sai ka sha ruwa sai ka ji kishirwar ta gushe maka to ba shan ruwan bane ya sanya kishirwar ta tafi a'a an yi kawai an yi kurazaman ne damin da lokacin da Allah ya ce zaka ji kishirwar ta tafi da kuma shan ruwanka amma shan ruwan bai da alaka da tafiyar da kishirwarka wannan kaga hankali baya baya doka ko wannan kaga kuma wannan aqidun fa shi ya sanya Abdul Karim Shahstani alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta littafi Al-Milal wan Nihal tawaif na duniya akan akan aqidu da kuma da ake ake yakar mutane a bangaren abin da ya shafi akan abin da ya shafi hankali wanda wannan ya sha faruwa so diyawa in ka duka zamani magabata an sha an sha irin wannan akwai wanda su kawai ahlul kalam ne Allah ya mallaka musu ilmul kalam falsafa ce kawai da za a juya hankalinka ka gano cewa abinda kana ganin shi daidai amma sai a juya da shi a ce maka abin ba ba haka yake ba misali irin lokacin da wani sarki daga cikin sarakunan daula yana jin umawi afwan baya baya ne bayan mazhabu shafi bayan zawar al-imam shafi alaihi rahmatullahi ta'ala da shude wasa akwai wani sarki da aka yi wanda ya saki matarsa saki uku kai tsaye kuma bayan sun rabu sai kasan lokaci in aka rabu sai ka ji kuma wata soyayya da baka taba yi a baya ba kuma ta dawo sai sarki ya shiga cikin tarku na na wannan matar da suka rabu yana son tana son shi da yake sarkin malami ne kamar da na faɗa na sha faɗa cewa a zamanin baya duk sarakuna malamai ne kuma a tare da shi akwai malamai kuma suna akan mazhabar al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala sai tara malaman gabaɗi na Shafi'iyya sai ce musu hukuncin sakin mace saki uku a rafazi daya kace ai a mazhabar mu in mutun ya saki matarsa saki uku ta saku fala ta hilu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu yace ko a samu fatawa da take walwale wannan ko kuma shabar aiki da mazhabin malikiya baki daya sai ce yanzu shi ya kowa ma malikiya ina ɗan malikiya so ya gaya masa abinda wa'yanta suka faɗa ya ce ya barta ya koma hanabila suka abinda suka bada duka wannan mazahibul arba sai da bi sai ce to yanzu ba ma shi ba yanzu su duka wa'annan malaman gaba ɗaya na mazahibul arba da malikiyya da shafi'iyya da hanbaliya da hanabila to duka su samu matsaya akan sarki ya samu ya ne da matarsa in kuma ba haka nan ba yanzu zai nemo in shi'a kawai su bashi fatawa da kawai shi zai ko zai nemo in shi'a kawai sai nemo in shi'a da jin wanda suka ce ai shi wannan sakin kwata-kwata ma bai yi ba kwata-kwata bai ba yace ga shi maza ba ta girki kaga maza ba ta kwarai kaga ana samu irin wa'annan wanda su kullun kawai ahlul kalami ne su surutu ne kawai a zancen Allah ya sauke to mali yake cewa suka ce walan tibata bainahu wa bain ma yatarattabu alayhi illa bi mujarrad iqtiran al-adi babu alaka tsakanin abun da kuma abun da ya biyo baya gare sa sai dai kawai kusanci wanda yake na na dabi'a kusanci ne yake da kai yanzu misalin idan aka ce da Musa da Yusuf sun shigo a masallacin nan kaga kawai sun shigo ne tare ba Musa bane ya shigar da Yusuf kun ba Yusuf kene ya shigar da shigar da Musa ko ku fahimta kawai daman al'aqida alama ta shigo tare ba su da alaka da wani ne ya kawo wani haka suke fahimta sai ba cewa la ta'thira sababi ba tasiri bane na dalili na cewa sababi ne shine kwazikin da ya jawo wannan abun sai ma da cewa khalafu bidhalika alhis wa inna masu wannan ra'ayi ba shakka sun saba ma abunda alhis abunda dan annabi adam yake gani kuma yake tabawa yayin yarda da shi watan ya saba wannan abun sannan kuma wal aqal wannan magana ta saba ma hankali washar kuma ta saba ma shari'a ta musulunci wal fitra kuma ta saba ma dabi'a ta rayuwa da Allah ya halicci mutane bal ma ba mutane ba har dabbobi yanzu zaka ga eh dabba tsuntsu zai tashi ya san da Allah ke arzitawa ko ba gashi ba hadisi ne لو كنتم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير da kuna dogaro da Allah matukar jin dogaro ga Allah to da Allah ya arzita kuma da yake arzita tsuntsaye za shi tashi cikin sama tsaye saboda yuwa ya dawo kuma ya koshi kaga tawakkali to bai bai kasuwanci bai komai Allah ke ce da shi amma duk da haka nan fa kaje ta yahudu inji manzon Allah yahudu ashe sai ya fita wannan fitar al-akhdh bil asbab ne kaga tsuntsu ya bi su hankali ashe da zai fita ya je ya nema ya bi su hankali ba ka bane tururuwa za ga tana fitowa tana jayo ashe ta bi su hankali da ta Allah Allah ya ga dama sai ta zauna sai aka mata abinci amma Allah ke ba ta abinci ba ta noma ba ta kasuwanci ba ta da rihewa ba ta da kwanci ba ta da komi amma kuma kullun sai ta ci abinci ashe ga tururuwa ta bi wancan mutanen mutanen hankali ba ce wasairat tawaif sannan kuma ya saba ma tawaif al-aqla wasan kungiyoyi na hankali duk wasu masu hankali wannan zancen ya saba mu fatawarsu bal adhaku alaihim al-uqala sai ce ka idan mutum mai hankali ya ji wannan maganar ma dariya zai musu idan kuka yi dariya a haka duk mai hankali in ya ji wannan cewa wai idan mutum ya ji kishirwa ko yuwa sai ya ci abinci sai ya ji ya koshi to ba cin tuwon bane ya sanya ya koshi a'a kawai da mu an rubuta masa zai koshi ne sai aka yi dacewa aka yi kurazuma da lokacin cin abincin nasa to yin haka ne sai mutum ya zauna bar cin abinci to me amfanin cin abincin to da dama in an riga an rubuta maka zaka koshin to me amfanin ka ci abincin ko kun fahimta wallahi almusta'an mala ce was-sawabu abinda yake daidai wajen mutane masu lafiyayyen hankali da kuma lafiyayyen tunani da kuma shari'a lafiyayya da fitira nagartacciya shine anna haula'i annahu anna hauna qisman salisan cewa nan fa akwai kashi na uku ghaira ma zakarahu sa'il wanda bai tambaya bai ambato shi ba wa huwa shine anna hadal maqdur cewa abinda Allah ya kaddara maka anna hadal maqdur quddira bi asbab abinda Allah ya rubuta maka to an kaddara maka ne tare da dalilai duk abinda zai wakana gare ka to daman Allah ya kaddara masa cewa akwai dalilin samuwarsa ko kun fahimta yanzu ciyon ciki da mutun zashi wani lokaci sai Allah ya kaddara wani lokaci sai ya kasance ka ci wani abu ne wanda bai dace da cikin ka ba sai ka faka ga cin wannan abun sai ya jayo maka rashin lafiya sannan accident da ake sai Allah ya kaddara shi da hawa wani kuma sai aka aka kaddara masa nasan ba sai ya hau ba ba sai ya hau abun hawansa ba sannan kuma samun kudi sai aka aka kaddara maka shi da cewa sai kai kasuwanci sai kai aiki haka ne ko wannan duka kaddara ce karatu ba yadda zai ka tara su sai ka je mi sai ka je makaranta ko wahalun majar sai ka auna da wannan hankalin to bi asbabin da da sababba wamin asbabi asbabihi daga cikin sababban wannan abin da Allah ya kaddara wa mutum a rayuwa akwai addu'a akwai yin addu'a addu'a na daga cikin dalilan samun abin da Allah ya kaddara maka addu'a na daga cikin dalilan da ke sa mutum ya samu abinda ubangiji subhanahu wataala ya kaddara masa a rayuwa falan yuqaddir mujarradan an sababan Allah bai kaddara bai kaddara kawai ba haka akan sababi a'a dole akwai akwai akwai dalili sai ya sanya ita addu'a ta daga cikin dalilai walakin qaddara bi sababihi Allah ya kaddara komai da dalilin sa komai na dalili kaga yanzu dalilin koshi shine mi cin abinci dalilin kusa da kishirwa shine mi shan ruwa dalilin samun ɗa shi ne mutum ya yi aure ko? Aga misali wa'ancan tunanin nasu sai a ce, to tun da kun ce abin da Allah ya ƙaddara maka ko ka roƙa ko baka roƙa ba, to zai same ka. Sai a ce, to ga kaga kare, ga karanka, amma babu birgi, babu laka, babu komi, kuma gida kake so ka shiga. Na hamu, yana yiwa? To tun da Allah ya ƙaddara maka za ka samu gida, ai sai ka jira kawai a gida maka daga saman ko eh kaga ashe ya sa mata dani na hankali ko malaki cewa kaga yin roƙo duk da kana da jarin amma roƙon Allah na daga cikin abun da ke sanya abun ya sahare yayi sauki a gare ka malai yace fa mata atal abdu bisababi waqa al maqdur duk lokacin da bawa yazo da sababi to abunda Allah ya kaddara masa sai yayi mi sai ya abuku duk lokacin da mutum ya zo da dalili sababin abu to sai wannan abun da Allah ya rubuta masa sai ya samu yanzu duk lokacin da mutum ya tafi karatu magaranta to kuma sai ya samu abun da Allah ya rubuta ya kaddara masa na me na samun karatu lokacin da mutum ya hito kasuwa yaje yana kasuwanci sai Allah sai ya samu abun da Allah ya kaddara masa na me na samu ko lokacin da mutum yayi aure kwanta da iyalinsa sai ya samu abin da Allah ya kaddara masa nami na a'a ina ba ta kun fahimta idan ya kwanta ya ki kamun dalilin to abun nan ba zai same sa ba yanzu akwai wanda yana nan ai Allah ya rubuta masa iya guda 30 amma saboda bai da aure har yanzu ko dai bai zaka ba ko kun fahimta har yanzu ko dai bai zaka ba amma daga lokacin da ya auren kuma sai ga Allah ya bude masa kamar fambo ake buda suna zawwa saboda haka Allah ya rubuta haka haka Allah ya rubuta zai same su wallahi almusta'an to malike cewa fa mata waqa mata atal abdu bisabab duk lokacin da bawa ya zo da dalili da sababin waqa almaqdur sai abinda Allah ya ru ya kaddara musu sai ya abdu wa mata lam ya'ti bisabab intafa almaqdur a lokacin da kuma mutum bai zo da watan dalili ba sababin to sai kuma abinda Allah ya kaddara masa sai ya ta'azzara sai ya ki zawwa sai ya ki abkuwa ko kun fahimta a duk lokacin da mutun ya ita hiya kasuwa yace kuma shina son ya zama mai kudi kuma a dinga ambata sa sai su kudin za su samu ai koda ko irin wannan kudin ne na haramtatu na haramtattun kudi da ake cewa haramtatu ko to ko su ne ko harance ai ai sai mutun ya tashi ya nema eh wata wata ake ba mu labari wata mai kosai da take sai da kosai ta wuni bata bata bata sayar da abun ba to ashe a gehenta akwai barawo shi jira yake yi kawai samu dama ya gaba da jakarta sai take cewa neman halal wuya gare shi yace mata wallahi haram ma wuya gare ta yace na jima ina dafa kidan gusa na abun nan kaga ko haram ma sai an nami sai an kama dalili ko yanzu ba yadda barawo zai yace zai saci abun ka bai zo ba ko dole sai ya taka gina kaga dalilin satar ya samu wannan abun shine ya haura ko to ba yadda za a yi mutun ya samu abu ba ce sai ya riko da dalilin sa ba yadda za a yi mutun ya same sa malice wa haka za haka ne kuma kama quddira shab'u war rayy bil akli wash sharb haka ne Allah ya kaddara koshi ta hanyar cin abinci shine ash-shab'u da kuma arrai koshi ta hanyar shan ruwa bil akli washarb lokacin da mutun ya ci abinci sai ya ji yuwa ta tafi amma in baka ci abinci ba za ta tahi to kuma Allah ya kadar zaka zaka zaka koshi ba yadda za a yi ka koshin sai ka yi sai ka ci ba za a yi ka daina yin kishirwa sai ka yi haka Allah ya kaddara in ka ci abinci zaka zaka koshi zaka ji kan ka tashi normal sai ka kana gani da kyawu lokacin da kuma kake jin yau sai ga ganin ya fara doke maka ko masu irin wanga tunan sai kai wata ran su fi kowa ma cin abinci wanda ke ganin kamar dalili bai da alaka da abin da Allah ya kaddara muka bale ke cewa wa qaddara alwalad bil wata kuma haka Allah ya kaddara samun dan da ta hanyar kwanciya da da iyali sai da duk mutum kona kana da aure sai ka kwanciya da matarka to aske za a yi tsammanin ka ka haihu Na'am? Bayewa ko? Impossible. Ba ina da bayewa. Tuna dai ba Maryam kake ba. Ko tuna ba Maryam kake ba. Kuma ai zaman ba taba samun da namiji da ya haihu haka babu. Amma an taba samun mace da ta haihu babu babu namiji. Amma a tarihin duniya tun daga Annabi Adam har zawwa wanda zai zo ƙarshen duniya ba za a taba yi ba wanda zai haihu namiji gashi ne ya haihu. kuma wallahi haihuwa ho ya gare ta ba sauki bace ke da ku haihuwa a bace wanda take da ko jidali kware da gaske shi ya sanya ai annabin Allah ya sanya kilga mace mai juna biyu ta haihu wajen naƙuda aka sayar cikin shuhada ta yi shahada saboda jidali ke da kai kware da gaske kuma baka more rayuwa ba mutakar baka ma mahaifiyarka bai iya ba wallahi baka more rayuwa ba kuma in Allah ya bar maka uwarka a rai to Allah ya taimake ka da hanyoyin shiga aljanna sai in kai wasa wallahi kuma in hatana a rai to in Allah ya da in dai za ta dinga maka addu'a to ba wanda sai gaba ya gare ka wallahi babu babu babu Allah ya datar da mu to dan haka malaci wa qaddara al-husul az-zar'i bil bazar kuma Allah ya kaddara samun wasan cimaka ta hanyar sai an shuka yanzu manomi idan Allah ya yi ruwa ba zai gyara gona ba ya ce kawai Allah na mashi ne yumbitu zar'a shi Allah shi ne ke fitar da tsirrai da kuma Allah ya fitar da masa tsirrai bai shuka ba zai yi kawai ka zo gona kawai ka ce kana son ka kai da mai talatin ko ɗari amma baka noma ba sai a ce maka kaga wannan sai a ce ya kamata a kai su likitan mahaukata wannan ya kamata a kai sa a dube hankalinsa kafin ya fara duka saboda ya zare duk wanda yake tunanin ya samu watan damma na hatsi ko ya samu buhuna na gujiya amma bai je ya shuka abun shukarsa ba kuma yana dakon shi in shekara ta kare ya samu wannan abun to ba shakka cikakken mahaukaci ne nan daga ba duka ɗaya zai fara ba ita sai a yi kusa a yi gudu a ran alantaris saboda ya zari a cikin al'umma to Allah ya kaddara samun cimakar ta mutum ya samu azzar ya samu tsirrai ta hanyar sai ka shuka abu shukawarka wa qaddara khurujan nafsi alhayawan bi zabihi kuma Allah ya kaddara fitar rayuwar dabba ta hanyar ayanka ta in Allah son ran ya fita sai an yanka abu to mun bayyana malice wa hakaza kum wa kazalika kuma kamar haka ne qaddara dukhul aljannati bil a'mal Allah ya kaddara shiga aljanna sai an yi aiki kawai ba haka ba dan dai an rubuta sunan ka shiga kawai shikenan bayewa sai mutun yayi aiki eh wadkhulan nar bil a'mal ita kanta shiga wata sai mutun yayi aiki in mutun yayi aikin kwarai sai ya shiga aljanna kaga dalilin shigar shi aljanna shine yin aikin mi nagartacce dalilin shiga wata shine yin aikin banza ko to wannan sababi ne kenan wannan dole komai na rayuwa fa wallahi akwai sababi yanzu dan Allah wanda bai taba karatun likita ba zai zo zai je kai takardunsa a doke shi ma'aikacin kiyon lahiya sai a ce wannan bai da hankali sai a ce bai da hankali rashin hankali ne kenan ko wa hadal qism malace wannan bangaren wannan yanki huwal haqq shine zance na gaskiya cewa akwai dalili in kai aikin kware ka shiga aljanna in kai mummuna aiki ka shiga huta in kai shuka ka girbi abin da ka shuka sannan kuma idan mutun ya kusanci iyalinsa Allah ya kaddara masa samu aya kuma ya samu sannan kuma idan mutun ya ci abinci yiwo da yake fama da tafi haka abun yake a rayuwa wa hadha alladhi hurrimahu sa'il wa lam yuwaffiq lahu Allah ya malike cewa wannan shine abunda watan mai tambaya ya kasa fa'inta hurrimahu sa'il wanda yake tambaya ya kasa fahimtar al'amarin walam yuwaffiq lahu kuma Allah bai datar da shi da fahimtar wannan abun ba sai yake ta bankara yake ta yake ta hauraye a cikin a cikin rayuwa malaka wahina idin da haka a wannan lokaci faddu'a min aqwal asbabi ita addu'a na daga cikin mafi girman sababi fa idza quddira wuqu'al mad'u'i bihi bid-du'a'i lam yasih an yuqal la fa'idata fi du'ai idan Allah ya kaddara abu kuwa abun da mutun ya roka a cikin addu'a to bai inganta ba bai kamata a ce addu'a ba ta da amfani idan Allah ya kaddara cewa zai kare ka to ba a cewa to tunda Allah ya rubuto zai baka kariya to ba sai kai addu'ar ba a'a yin addu'ar shi na shi ne dalilin zai sanya Allah subhanahu wataala ya kare ka kama la yuqalu kama da ba a cewa la fa'idata fil akli washurbi ba amfanin ci da sha ai ba za a ce mutun da Allah ya rubuta mutun zai koshi to ba za a ce ba ci da sha bai da amfani kaga yana da amfani dalilin na samun mi da samun koshi wa jami'ul harakat aka ma dukkanin duk wani motsi da za a yi wal a'mal da kuma ayyuka da za a aikata duk wani abu da za ka yi to akwai sababin samun sa a rayuwa ba yadda za a yi mutum ya samu abu face akwai akwai dalilin sa babu babu maliki ta walaysa shay'un min al-asbab anfa min ad-du'a kuma cikin sabubba cikin dalilai da ake rika ba wani dalili da yake ya kai addu'a babu shi babu wani wani sababi da yafi kai addu'a cikin komai karkan ya da addu'a kana ka fito kasuwa kana da jari ka roki Allah ya taimake ka ya baka arziki mai albarka kana dan lakwal yi karatu kuma ka roki Allah ya taimake ka ka samu dacewa da cin nasara a karatunka ina ba da kun fahimta kana fama da damuwa to ka roki Allah subhanahu wataala ya kama karshen damuwar kana fama da rashin lafiya kada a ce a'a shikenan kawai eh ka tashan maganin likita shi kadai a'a roki Allah subhanahu wataala ya baka lafiya duk wani abu na rayuwa to gwama ya sa hada shi da yin addu'a eh duk komai na rayuwa duk abu na rayuwar duniya da Allah ya baka tarbiya to yi kokari naka na tarbiyantar da shi roki Allah subhanahu wataala ya taimake ka akan bashi tarbiya nagartacciya kuma Allah ya tarbiye maka da shi ko kun fahimta amma kaga ce a'a kai ka iya ka kware sai Allah ya barka da da dubaraka sai ka kasa yi kuma kai ka abun baya yiwa amma idan Allah ya kaddare ka da tarbiyantarwa sannan kuma da yin addu'a sai ga abun akwacin nasara a rayuwa wallahi alazim idan mutum yana addu'a a rayuwa har abada ba wanda zai ga bayanka a rayuwa babu babu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bai gushe ba a kurishe cikin addu'a manzon Allah yake addu'a yaki za a je ba amma annabin Allah ya addu'a yake yi gashi gazatul ahzab manzon Allah yayi addu'a badar annabin Allah yayi addu'a eh me yake da suna duk wani khandaq da aka je shine lahazab annabin Allah yayi addu'a annabin Allah yana addu'a da haka akwai lokacin da manzo Allah ma hage ta cikin yakin badar annabi yana roƙon Allah yana addu'a har ta kai yayi mayafin manzon Allah yana faduwa ababaka da sidike ki doka yake azawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shi kaga da da ba ba ta da amfani kawai sai dai ga Allah ya turo masa runduna daga sama suka su kama masa go amma addu'ar na da cikin komi na rayuwa duk abin da zaka yi bulaguro zaka yi to ka roki Allah ya kiyaye kai tsaye kai kake lafiya kuma abin da ka je neman Allah ya baka eh kaka bar kanka ka tsara dubaraka kaka tsaya da mi da dubaraka ka dinga mai da dubara da kaifi wajen Allah subhanahu wataala shi yasa daga cikin abin da ke taimakawa mutum a rayuwa yawaita la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wannan ba karamar addu'a bace kanzun min kunuzil janna eh kanzun wata taska ce daga cikin taskokin aljanna kaga wannan duk abinda zaka shiga na rayuwa in zaka bi mita la haula wala quwwata illa billahi to Allah yana kama ka mafita a rayuwa wanda daga cikin bayin Allah a zamanin zamanin annabi sallallahu alaihi sallam aka kama ɗansa aka kama ɗansa a matsayin fursunonin yaƙi ba a gawarsa ba kuma ba a gansa ba an tafi da shi mahaifis ta kasa juyewa kasan uwa daga ɗanta ko ka girma ko ka girma har yau tana ganin ka dan shekara bakwai eh to ta kasa jurewa ta kasa haƙuri sai ta sanya mijinta ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam akan aji labarin ya roƙa musu Allah annabin Allah sai ce tujin game mai tala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim malan ta dawo ya dawo gida suka zauna la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ashe dan nasu da aka kama shi daure shi aka yi aka masa daurin huhun goro cikin dare kawai sai ya ji ana ta sassakata wannan yagiyar sai gashi ya bude ba kowa sai kamo hanya ya taho dalilin kaga la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kenan addu'a da kake kai wasa da addu'a malace da ka walaysa shay'un min al-asbab anfa'u min ad-du'a cikin dukkanin dalilin da mutun zai kama ko ka da jari to addu'a tafi jarin karfi e ka riki addu'a a matsayin babban jari kuma sai ka ƙara da kuɗinka sai ka ce Allah ga mu shiga cikin maza Allah ka taimaka mana ka kama hannayen mu ka ga mamaki amma in kana tunanin jarinka ne kuɗinka ne zai baka sai Allah ya barka da dubaraka sai ka kasa yi kuma ko kun fahimta wallahi almusta'an malci wala ablagh kuma ban ga abin da yake matukar gaya ba fil fasulil matlub wajen samun abin da mutun yake nema ma'ana ita addu'a na cikin gayar abin da ke sa mutun ya samu abin da yake nema duk abin da kake nema a rayuwa in ka dage akan yin addu'a to da ikon Allah zaka cimma nasara walamma kana as-sahabatu radiyallahu anhum a'lama al-ummati billahi wa rasulihi wa afqahahum fi dinihi kanu aqwam bi hadha as-sababi wa shurutihi wa adabihi min ghayrihim lokacin da wannan sahabbai suka kasance sun fi kowanne daga cikin wannan al'ummar ilimi ilimi shine a'lam sifatun ala wazni af'al sifati ala wazni af'al sahabbai sun fi kowa ilimi sun fi kowa sanin Allah subhanahu wataala sun fi kowa sanin kuma sunnar manzon Allah duk bai intarka da alqur'ani ba za ka kai da sahabbai ba ko kuma duk gane ka da sunna ba za ka fa'ince da sahabbai suka suka fa'ince ta ba sannan wa afqahu fi din su fi kowa fahimta cikin addini in ba dan da Allah ya sanya sahabban ba da wata mas'ala sai dai mu tayi mu mutu mu gane ta ba amma sai Allah ya sanya musu da kaihin basira suna gano ababe kanu aqwama bi hada sababi wa shurutihi wa adabihi sun fi kowa riko da wannan sababi sahabbai sun fi kowa riko da sababi sahabbai sun fi kowa riko da mi da sababi wa shurutihi da kuma sharuɗan ita ita wannan addu'a sun fi kowa riko da wannan sababi na addu'a cikin sahabbai zaka ga galiban suna yawaita addu'o'i sannan wa adabihi kuma sun fi kowa riko da ladubban nan mallakar ladubban addu'a eh min ghairihim sabanin wani su kuma bayan wasu wanda ba su ba sahabbai akwai su da da yawaita addu'a sannan sun san cewa addu'a ita ce makamin da in ka riƙa to cin nasara na tare da kai duk abin da ka rika in ka rasa addu'a cikin al'amari to ka rasa nasara a cikin sa wa kana umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduhi umar dan khattab ya kasance yana neman nasara ta hanyar yin addu'a akan makiyarsa idan ya fito gwamzawa tsakaninsa da makiya to babban abin da yake neman nasara cin nasara da shi shine yana sanya addu'a babban makami kuma bayyana duk da tarin abin da ke tare da shi na sojoji na runduna amma babban makaminsa ba sojojin ba a'a jama'ar da ba jama'ar ba yake dibi addu'a roƙon Allah subhanahu wata'ala yake yake yake yi domin so da yawa runduna kadan take cin nasara akan wani suke wasu ɗan kaɗan kaɗan ni wa kana a'zama wa kana a'zama jundihi sannan kuma ita addu'a ita ce mafi girman sojojinsa eh akwai sojoji amma mafi girman sojojin Umar dan Khattab to shine yin addu'a kaga kakai wasa da addu'a shi ya sanya Ibn Abi Dunya ya rubuta littafi Mujibud Du'a wanda aka karba ma addu'a wallahi akwai mutanen da suka yi addu'a haka dan ne Allah yana karba akwai wanda sun yi addu'a suka roki Allah subhanahu wataala to in har suka roka maka Allah to zaka ta kare sai sai zamanin sahabbai ma akwai irin wa'annan mutanen akwai irin wa'annan mutanen akwai wani sahabi da aka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta yi ta jima wata ta cire wata wata gaba abin nan haure to sai aka ce sai an yi kisasi kisasi shine a fida mata ita ma hauran ko yana zaune wajen manzo a ce ya rintse da Allah ba za a cire hauran ba a gaban annabi yace ya rintse da Allah ba za a cire hauran ba sahabbai abin yake ba su mamaki yace ba za a cire mata hauran ba aka zo gaban annabi ya ƙara maimaitawa a ƙarshe ƴan uwanta da suka kawo ƙaran wajen manzon Allah gaba da cikin su ya sanyi kamar an sanya musu ruwa suka ce ya annabin Allah kisasin nan a bar shi kawai a biyadiyya e kisasin akwai wanda in ta bace cikin sahabbai sai an zo a ce su yi addu'a suna roƙon Allah Allah karba yake yi suna roƙon Allah Allah karba yake kuma har gobe akwai irin waɗannan mutanen wallahi in har za su daga hannu su ce Allah to an ƙari wani dan uwa yake ba mu labarin wani malami na Allah eh yace wata rana bai mantawa da dare an kai shekara 30 abin da yake ba da labari yace da dare irin duniyar baya da ta tafi wannan duniyar ta yanzu aminci da kuma saukin rayuwa yace wani daga cikin mutane sai a unguwar sai Allah ya jarrabe sa da da ruwa ta hauka kawai sai ya sai ya zangace ya haukaci kana ganin su kaga mahaukaci ta kasa barci ta kasa gaba da baya o sai ta turo wajen wannan malamin cewa ga bukatar ta danta ya samu larura ta tabin hankali tana yana tana son malam dan Allah ya mai yaran addu'a yace wallahi su aka turo su aka tura yana zaune kawai 12 na 12 na dare kusan 12 na dare yace malam su gongosa malam ya fito suka gaida wani su wani ne suka ce eh miye matsayin suka ce kaji kaji abin da ke faruwa yace haka duniya take Allah na taraba bayonsa to kaga irin wayannan malaman da ba sa rabuwa da buta a gehe gare su da ba kwana ake yi ba ai ba awa ne kawai banza kaga mutun na kwana ba awa da banza turidun najaha wa lam taslik masilatahu inna safinata la tajri ala al-yabsi eh malan kawai sai ya doko wani ruzo ya zuba wannan ruwan yayi addu'a yace aje a ba su ya sha yace wallahi su suka kai ruwan yana gani yace har ya mutu bai taba hauka ba har ya mutu akwai wanda suka roki Allah suka roki Allah kai tsaye Allah na yi an yi lokacin da sahaba ko sahabin da ya roki Allah ruwa dan take suna cikin tafiya suna cikin tafiya sun matsu babu ruwan arwalla kuma suna jin kishirwa sai daga hannu ya bi Allah ya roki Allah yace ya Allah ruwa suke bukata ba su yi tahiyar abin ta kai centimeter abin nan santi kaza ba sai ga ruwa sun sabka suka sha suka biye bukatar su kuma cikin addu'ar ya roki Allah ruwan su yi amfani su kare suna ƙara biyan bukata kuma ruwan sun kabace an kare da su akwai bayan Allah da har gobe suka yi addu'a haka nan ne akwai wanda shi shi kuyanga ke gare sa tana da juna biyu ya roki Allah yace Allah da namiji nake so kuma tana haihuwa ta a da namijin Allah ya karba masa akwai wanda suka yi addu'a Allah yana karbawa to da haka Umar dan Khattab ma babban rundunar sa da yake riko shine addu'a duk daga yawan sojoji amma za a dage da mi da addu'a kaga wannan ya kamata a ce minister da defense sun gane eh cewa duk makamin da za a sayo to addu'a tana sama da shi eh a rike Allah ayi addu'ar kuma a daina zalunci sai aka ga cin nasara a rayuwa wa kana yaqulu lis sahabati Umar dan Khattab ya kasance yana fada wa sahabbai lastum tunsaruna bi kasara cewa ba ba ba kuna cin nasara bane ba ana taimakon ku bane dan yawan ku ba kuna yin galaba bane a yaki dan kuna da yawa a'a ba yawan ku bane ke sanya kawo cin nasara wa inna ma tusaruna minas sama ana ka muku agaji daga sama ai wannan ya faru da manzon Allah ko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam irin lokacin da aka fita ghazwatul ahzab ba malaiku suka sauko daga sama ba sai ga malaiku suna saukowa daga daga sama nan ne shi dan ya gani yace la ghaliba lakum ko ya ce kai ba cin nasara da ku har abada ya ce inni a rama la tarauna ce ni kan ina ganin abin da ba ku gani wa yake gani mala'iku suke sauka sai ta kai ni wa inni akhafu rabbul alamin ai dole dole dole ya mika waya ko to kaga cin nasara ana samu ne ta hanyar mi daga sama duk abun da kaga ka samu wallahi ba dubara ka bane ba iyawar ka bane ba gwanintar ka bane ba kulliyar ka bace taimakon daga sama yake zawwa haka duk abun da zaka yi ka nemi mai saman ya kama ya kama maka ya sanya maka agaji a cikin al'amari Allah ka agaza mana a rayuwa duk abin da muka fuskanta na rayuwa ko miye Allah ka dafa muna Allah ka turo muna watan nasari daga saman saman bakwai wa kana yaqulu ya kasance kuma har yau dan khattab yana cewa inni la ahmilu hammal ijaba yace fa ni bana aiki baya a kaina damuwa akan karbawa ma'ana karba addu'a ba aiki na bane ko an karba ko ba a karba wani wannan ba damuwa ta bace walakin hammad du'a sai dai ni abin da yake a raina shine kawai na roki Allah a roƙa ko kar a karɓa ko kar a karɓa ba nawa bane haka ake son ni da kai mu yi addu'a kuma in za ka yi addu'ar to ka dinga roƙon Allah ce ka dinga sanyawa cewa Allah ya karɓa maka ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba wannan na taimakawa bayin Allah duk lokacin da zaka roki Allah ko miye to ka sa cewa wallahi an ga an karɓa maka an karɓa maka domin abinda zaka sa a rai cewa fa shi fa Allah ba talaka bane fa eh shi fa Allah abinda kake roƙa Allah ya fi karfin sa sannan kuma Allah baya hasa da kabalanta na ya hana maka wannan abun kawai ka sa kanka cewa abinda kake roƙon Allah Allah ya baka kawai ka mu ta hanya kuma ka tai shikenan kawai kaga iko Allah subhanahu wataala yace fa idza ulhimta du'a idan kaga watan an kintsa maka yin addu'a fa innal ijabata ma'ahu to akwai amsa addu'an tare da kai ma'ana idan kaga har kana roƙon Allah subhanahu wataala kana yawaita addu'a to alamu ne cewa Allah subhanahu wataala yana karba maka kuma da wanda ba a son addu'a sa ba a son a karba masa bai ma yin addu'ar amma kai da Allah yake son ya karba maka bukatuwarka to sai Allah ya sa ka roƙe sa ina fatar mun fahimta wa akhadha ash-sha'iru hadha fa nazzamahu fa qala mawaki sai dake wannan ma'anar ta Umar dan Khattab sai ya tsara waƙe karatu mai dadi kuma mai wuya karatun abiyati kenan ko yace laulam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwattani talaba yace laulam turid naila ma arju wa atlubuhu da allan bakani da bakani fi ba ina samu abun da nake fata nake kauna kuma daga wajenka nake nema min judi kaffika na daga kyautar tafin hannunka ma awwattani talaba da baka sabanta min ba ka sanya min ta yawaita addu'a ba dan da kai Allah subhanahu wataala kana nufin ni na samu abun da nake fata ba nake roko to da Allah baka tilasta ni yin addu'a ba ashe kaga kana roƙon Allah subhanahu wataala to alama ta cewa abun da kake roƙon Allah Allah na karba maka ko kun fahimta cikin komai na rayuwa kake wasa da addu'a ko ina ce komai komai kaga cewa a komai na rayuwa cikin komi ka kai wasa a fagen karatu sai kayi sai kayi addu'a kana son ka zamanto malami sai kayi addu'a ka roki Allah kana son ka zamanto dan kasuwa ka roki Allah kana son kujeran mulki roki Allah subhanahu wataala kana son a'a roki Allah damuwa ta maka yawa a zuciya roki Allah subhanahu wataala aihuwa kake so roki Allah subhanahu wataala zainab ta yi tsaye a zuciyarka ga yawo Allah shi Allah shi ya zainab da zuciyarka baki da sai ya mallaka maka ita amma duk abin da zaka yi dubara ka ba ta sanyawa ta so ka in ba sai ka bi ka roki Allah kawai a kare maka Allah ya dace da mu malai ce faman ulhima du'a faqad urida bihi al-ijaba duk wanda aka kintsasa aka sanya sanyin addu'a to faqad urida bihi al-ijaba to Allah ya ne hace su da karba masa ne alamar Allah ya karba maka roki Allah duk abin da kake roƙon Allah to alama ta cewa wannan abun Allah subhanahu wataala ya ya karba maka fa inna Allah subhanahu wataala yaqulu Allah yana fada yace ud'uni astajib lakum ku roke ni Allah yace zan karba muku kawai ku roƙa ka roki Allah subhanahu wataala Allah yace astajib lakum zan karba muku zan karba kana roƙon Allah subhanahu wataala karbawa yake yi wa qala sai kuma yake cewa وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون idan bayuna suka tambaye ka game da sha'ani na Allah ce fa inni qaribun Allah yace shi yana kusa Allah yana kusa da ya karba maka sai ce ujibu da'watad da'i ni Allah inji Allah yace ujibu ina karba da'watad da'i kiran duk wanda ya kiraye ni ko ma waye kowane iri ne in ya roki Allah Allah yace Allah yana karba masa idza da'ani amma a lokacin da ka roki Allah subhanahu wataala daga kar mu yi wasa da roƙon Allah subhanahu wataala mu zamanto masu dagewa akan gaya wa Allah subhanahu wataala bukatun Allah subhanahu wataala ya biya muna to masha Allah eh sannan kuma ina ina ganin wannan satin shi zai zamanto sati na na rike karatu wanda daga wannan satin kuma ba ba za mu sake yin karatu ba sai bayan za mu shiga hutu kenan ko ibn al-qayyim al-zawji zai tafi hutu na tsawon watan ramadana da sati biyu haka zamu je hutu na na azumi in Allah ya yarda sai kuma bayan watan ramadan da sati biyu zamu dawo karatu insha Allah lokacin kowa ya ramar da aka dan rame an dan dawo an dan cike sannan kuma an samu an yi sittu shawwal kuma sai mu fatan Allah subhanahu wataala ya nuna mana watan ramadana lafiya ya ba mu ikon azuntar Ramadan sannan kuma in Allah ya kaddara a watan Ramadana a duk karatun da muke gaba ɗaya zamu tsira banda tafsirin Alqur'ani mai girma shi zai dawo na kullun kullun eh tsawon kwana 25 insha Allah daga ran da aka ce an doki azumi daga ranar zamu kusumar tafsiri in Allah ya yarda a masallacin Abdullah bin Abbas wanda aka fi sani masallacin Ultuko a wannan masallaci insha Allah za mu yi tafsirin alqur'ani mai girma daga karfe 9 da rabi na dare zuwa 10 da rabi na dare insha Allah ko mutun zai iya bibiyar mu a wannan shafin da ake yada wannan karatun ko mutun ya tarba a a, a radio sarauniya wanda kusan kowanne lokacin da muke karatu duk shekara tsawon shekara bakwai yanzu karfe 2 zuwa karfe 3 na na rana ko mutun ya tarba a sunna tv insha Allah Allah subhanahu wataala ya nuna mana ramadana lafiya na'am suna TV IKS suna TV IKS da mun so a sanya karatun Albani TV amma wasu dalilai sun sanya sai kuma wata shekara in muna raye insha Allah fatan mu dai kuma Allah subhanahu wataala ya tayya mu ya sanya wannan shine silar tiran mu a gobe alkiyama duk abin da muke jima tsoro a duniya Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ya gafarta mu mahaifan mu ya sanya aljanna ce ma makoman mu ina jin sako na na buɗe masallaci ya kai ga ƴan uwa ko malam Jabir eh to kuma juma'a in Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan juma'ar mai zawa akwai buɗe masallaci wanda Alhaji Aliyu Isyaku ya ya assasa kuma Allah ya masa rasuwa bai samu ya ya gina ba sai ayar suka ida kuma muna fatan Allah ya kai ladar a wajensa su da suka yi wannan kokarin kuma Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi in Allah ya kaddara wannan satin juma'ar za a za a guda wannan masallacin kuma wannan kamar tamkar gayyatar al'ummar musulmi baki daya sannan kuma su malam jabir sun sanya wa masallacin suna darul hadith haka dai eh na'am eh in Allah ya yarda eh za a sha hadisi kenan a ce ko to Allah subhanahu wataala ya nuna muna ko muna roƙon ɗan uwa su taya mu da addu'a akan wannan yauni da aka dora akan mu kware da gaske ba shakka duk lokacin da wani ya kira yake min barka sai na ji kamar an daka min wani mashi a zuciya saboda na rantsi da Allah jagorancin al'umma bila'i ne musiba ce jagorancin musiba ce annabin Allah da kansa da yayi jagorancin ma sai da ga laifin sa badanta mu ya ku bayu ɗan harhula haka muna barin addu'a ga ɗan uwa a cikin addu'o'i da za a dinga yi ko da ake yi to kuma muna da haƙƙi na a samu addu'a muna barin addu'a muna fatan Allah subhanahu wataala ya tara mu a jannatul na'im fi maq'adi sidqin inda malikil muqtadir Allah subhanahu wataala ya sanya ya saka mu wannan gina wannan masallacin da alkhairi na alfurqan bai subhanahu wataala ya ƙara albarka a dukiyarsa da zuriyarsa Allah ya tsare sa gabansa da bayansa Allah subhanahu wataala ya sanya mu da muke zawa muna amfaruwa a cikin wannan masallaci mu yi tarayya da su a cikin lada baki daya kuma Allah ya sanya nan da gaba mu samu matasa mu halqati ilmiya a cikin tawo bila adadin alamu akwai haske insha Allah nan da gaba tawo malamai sai an ce ba su in Allah ya yarda lalle nan da gaba malamai tawa kusan ana yi mana gurin cewa tawo ba mu da malumai wallahi haka ne ba haka muke ji a lokacin an kaje jami'a sai kaje jami'ar Isra'ila gaske babu dan tawo ko daya mu dai da muka hiwayo gaskiya daga gaban sai Abuja sai Libi nan ka yan tawo wallahi nan mun hiwayo amma wajen karatu ka gaskiya Allah subhanahu wataala ya jarrabe mu ta wannan bangaren amma yanzu alhamdulillah bushra muna da yan jami'a da yawa kuma suna karatu da fa'inta to Allah ya sanya wa karatu su albarka kuma Allah ya tsare mana su ya mero mana su gida lafiya da mu da su mu taru gaba da wajen tallata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam a ƙarshe ba zan rihe wannan karatun ba sai na wa NS media addu'a su da wanda kuke ga suna kawo kaya ko da shi ana karatu su aje nasu ayyuka da bukatu su na rayuwa su zo dai kawai saboda watan su ga an yi wannan karatun lafiya to Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi idan suke kokari wajen tallata sunnar annabi Allah subhanahu wataala ya tallata sunayensu a cikin mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa rayuwarsu albarka, Allah ya tsare mana su ya tsare mana su imaninsu, Allah subhanahu wa ta'ala ya bar mu da su har zuwa mutuwa akan wannan manhaji, da mu da ku baki ɗaya ina muku fatan alkhairi sai in ce a sha Ramadana lafiya, sannan kuma a ci a sannu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka. Kada a manta da makota wajen cin kaji duk wanda zai dafa ya kula da makotansa, subhanakallahumma bihamdika akwai dan uwa da yake zawa karatu malam Iyas an ga min cewa mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana asibiti yanzu haka to Allah ya ba ta lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ya ba sa lafiya duk masu bukata ta alkhairi Allah ya biya musu ɗan kasuwar mu Allah ya sanya albarka a kasuwanci ma'aikatan gwamnati Allah ya sanya albarka a ayyukanku ɗaliban ilimi Allah ya sanya albarka wanda suke da aure kuma suna neman su ƙara Allah ya ba su ikon ƙarawa duk gauran da bai yi ba kuma yana ta fatan ya samu ya cire da mutuncinsa to Allah ya tsira masa mutuncinsa lafiya Allah ya za ya ba sa hafizatin qanitatin abidatin sa'imatin subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh